إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren uku ga watan safar hijira na da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin tara ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 69 cikin jirgin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah Ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rusu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wannan littafi nashi na siyasa yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci. Allah ya saka mishi da alkhairi. Malam yace faslun wa kama anna al-uqubati shuri'at da'iyatan ila fi'l wajibati wa tarki muharramati فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره ابن تيمية yana ci gaba da mana bayani akan siffofi da ake buƙatar a samu tare da shugabanni na haƙuri da kawaici da sakin hannu da ba da uzuri da tsaye da dokokin Allah da adalci da makamantansu domin tuna a baya ya kuma yi magana akan wato ukubobi wato haddojin da shari'a ta ɗaura akan laifuffuka waɗanda dama an yi su ne don a datsa ɓarna a datse ɓarna a hana ta yaɗuwa domin ƙasa ta zama cikin alkhairi jama'a su rayu cikin mutunci da salama sannan kuma su tsira na alkiyama shine malam yace faslun ga wata gaba wa kama annal uqubati shuri'at kamar yadda muka sani cewa su wato horo ga wanda ya laifi kamar horo ga shan giya da ƙazafi da zina da ridda da alhiraba wato fashi da makami da makamantansu waɗannan duka horo da aka shar'anta a shari'ar musulunci an yi su ne da iyatan ila fi'ilil wajibati don su ja mutane zuwa ga abin da yake na wajibi wa tarkil muharramati da kuma barin ababen da suke haramu faqad shuri'a aidan to har ila yau kuma dai an shar'anta kullu ma yu'inu ala zalika duk abin da zai taimaka hanyoyin da za su taimaka wajen a tabbatar da mutane suna aikata wajibi kuma mutane sun bar aikata ababen da suke haramun to waɗannan ababe da za su taimaka don haka su ma an shar'anta su fayan bagi taisiru tariqil khairi wa ba'a da haka yana daga cikin abin da ake so abin da yake ga mustahabbi ga shugabanni su baiwa mutane yanayi da zai sauƙaƙa musu yin ayyukan alkhairi da ɗa'a. a kawo ababen da su kwadaitar da mutane su dinga yin da'a a samar da masallatai a samar da makarantu a ba ƴaƴa scholarship a sanya prizes ga wanda yayi kokari a inganta wuraren ibada a inganta manhaja ta karantarwa wato ya zama dai akwai reward akwai appreciation ga wanda ya aikin alkhairi to wannan ɗabi'ance zai kwadaitar da mutane zuwa ga alkhairi wal i'anati alaihi da kuma a dinga taimakawa mutane akan abin da yake na alkhairi gwamnati ta dinga taimakon malaman islamiyu malaman makarantu malaman hadda limamai ladanai talakawa waɗanda idan gwamnati ta taimaka musu za su ji ƙarfin gwiwa su ga wannan abin da suke na alkhairi fayan bagi tasiru tariqul khairi wat ta'ati wal i'anati alaihi wat targhib fihi da kuma kwaɗaitar da mutane zuwa ga waɗannan abubuwa bi kulli mumkin da duk abin da zai wannan ya daga cikin babi ne na wasa'i hanyoyin da za a inganta abubuwa mithlu an yabdhula li waladihi aw ahlihi aw ra'iyatihi ma yuraggibuhum fil amali salih sai buga misali yace alal misali shine shugaba ko mai gida ko oga a wata ma'aikata sai ya sanya wani abu wanda zai kwadaitar da mutanen zuwa ga aikin alkhairi min malin a sa wata dukiya aw sana'in ko a dinga yin yabo aw ghairihi ko wani abu za ka je kamfani ko wata ma'aikata sai ka ga an kafa hoton wani an ce shi ne wato ma'aikacin da ya fi kowa ƙoƙari a wannan watan ta wannan sai ya ba shi zai sa ya ji wani ƙarfin gwiwa kowa kuma ya ji yana so ya samu wannan matsayin hoton ka ne fi kawai za a sa a ce best staff of the month ko kuma a zo mitin a faɗa a ce wani ya yi abin arziki ko a rubuta mishi leta ta cewa ya yi abin arziki haka yaro za a ɗaga shi a asambili a ce ya yi na ɗaya a tafa mishi sai ya ji ƙwarin gwiwa saura ma su ji suna jin ƙwarin gwiwa haka don kana oga a ma'aikata ko headmaster ko mai gida sai ka ƙirƙiro hanyoyi wani saboda ya fi kowa tashi sallah asuba wata ɗaya bai yi lattin asuba ba sai a ce to an ba shi kyautar kaza ko za a sai mashi keke to sai sauran su masu ji ya kamata fa su dinga sallah asuban da ba wai dan suna yin riya ba ko mun gane to tana ake shigo da abubuwa da dama na encouraging din mutane irin musabaka irin competition ga sanan irin su da haka karkace wai an ce shari'a ne a ba a ce shari'a bane amma hanyoyi ne wasa'il ne na sanya shari'a ta zama ta shiga cikin yara da dalibai da ƴan makaranta har abin ya zauna a cikin su suna yi dan wannan wato wannan mukafa'ar har abin ya zama kamar al'ada su suna yi dan Allah malam yace fa inna allaha ta'ala ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nadhira domin shi Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ya ambata ne bashiran mai bishara da aljanna ga wanda suka yi da'a wa nadhiran kuma mai jan kunnan masu sabo cewa akwai azaba idan sun bijirewa Allah wa kana yu'allifu an-nasa bin naf'i wal mali ala al-islami wa shara'i'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jan mutane a jiki bin naf'i da abin da zai amfane su walmali da dukiya al-islami ya ja hankalinsu ya ja ra'ayinsu zuwa ga musulunta wa shara'ihi da kuma zuwa ga aikata ababen da musulunci ya ce aikata sai a je jihadi a dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam dauki wannan dukiya sai ya ba wasu waɗanda ba su ne ake ganin kamar sun cancanta ba sabon shiga musulunci har ma ya ba waɗanda ma ba sa cikin musulunci ya ta'allafahu ya ta'allafu yana jin sa a jika wani yazo daga ƙauye yazo ya tambaya zai kuma annabi ba shi raƙumi ɗari ko tinkiya ɗari in ya je garin su zai je sanarwa cewa kowa ya je musulunta to annabi yana irin wannan kyautar yana jin mutane a jiki ya sakin musu fuska dan su ga alherin addinin da yake da haka ba daidai bane kana harka addini ka zama abusan kamdarira fuskar ka a turkune baka amsa gaisuwa kowa ba ruwanka da kowa an yi mutuwa baka zuwa gaisuwa anguwa wai kai ba ɗan masallacin ku bane baka zuwa barka an yi haihuwa baka yin mutum murna yayi aure ko ya aure da yarsa ba ruwanka da kowa wai kai zafin kai wannan baka wa musulunci wato wakilci mai kyau dole ne ka saki fuska ka yi bushasha ka yi kyauta ka gaisa da mutane ka yi musu sallama in sun maka ka amsa idan suka gayyace ka zuwa ga sha'anoninsu ka je idan sha'anin da kake ganin ba za ka je ba ne ka gaya musu uzurinka cewa a yi haƙuri saboda uzuri kaza ka mutunta mutane sai wannan mutuncin sai a alakanta shi da cewa addini da kake ne ce ka yi wannan mutuncin haka nan kuma idan ka ƙi mutunta mutane za a sake alakantawa ne da harka addini da kake ina fata muna ganewa jama'a yace wa yusni ala man ahsana fi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yaban wanda ya aikin alkhairi a cikin addini kama asna ala ghairi wahidin min ashabi kamar yadda yayi ma wato sahabbai da dama yabo akan aikin da suka yi yace dukiyar sayyidina abubakar ne dukiyar abubakar ta amfane ne fiye da dukiyar kowa kaga wannan yabo ne wani kaza mutumin kirki ne wani kaza hawari ne wani kaza naga Allah ya bashi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yana musu yabo wayad'u aidan liman ata bima yastahiqu du'a sannan duk wanda ya aikata abin da ya cancanci ayi mishi addu'a alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a alkhairi kama qala Allah ta'ala lahu kamar da Allah ya ce mishi ya umarce shi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga dukiyarsu tutahhiruhum wadda za ta tsarkake su wato zakkihim biha kuma ka yi musu tazkiya da wannan ainihin zakka wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salataka sakanul lahum sakanul lahum addu'a kana tsuwa ce gare su a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan ka'ida da Allah ya bashi walihaza qala al-fuqaha dan haka malamai suka ce yambagi lil imami idza qabada sadaqata an yad'u liman a'taha ya dace ga liman shugaba shugaban kwamitin zakka kwamitin marayu shugaban ainihin wakafi ko hukumar zakka da wakafi ta ƙasa ko ta jiha ko ta ina ne da mai karban fatin layya a masallaci kowa ya da aka kawo dukiyar al'umma aka ce a sa a cikin addinin Allah sai ka musu addu'a mislu an yaqula kamar kace ajaraka Allahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita waja'alahu laka tuhura Allah ubangiji ya baka ladan wannan abin da ka kawo sauran da yake gida kuma Allah ya sa maka albarka a ciki Allah kuma ya tsarkake maka dukiya ka ta zama dukiya wato mai kazarta wannan ya tabbata kamar yadda yake cikin al'ummu ta Imam Shafi'i da tafsirin al-Imam al-Baghawi sannan ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abi Aufa yake cewa babana abu aufa ya dauki zakka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayin wannan bawan Allah addu'a abu aufa radiyallahu anhu annabi ya ce mishi Allahumma salli alai ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga mutanen gidan abu aufa ka musu salati da sallama annabi musu addu'a ga baki ɗayan su haka ana ana kaga wannan as-sana'u ne addu'a ne da yabo وكذلك أيضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها هكذا الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبتي فلل أيك نقري da ladansu da amfaninsu sallolin nafila azumin nafila sadaka karatun alkur'ani sallar dare kula da makwabta haƙuri kawaici duk halayen nan na ƙwarai za ka ga kowanne da an ambace shi zaka ji an ce ga falalan shi ga ladan shi me yasa ake faɗan falalar da ladan saboda a kwadaitar da mutane zuwa ga yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayin sallolin abin nan sunan rawatib Allah zai gina mishi gida aljanna wanda duk yayin azumi rana ɗaya dan Allah ba zai sake jin kishirwa ba a lahira masu azumi za a bude musu kofa ta musamman a ce su shiga wanda yayin sallar dare kaza wanda yayin kaza kowane aiki da falalarsa ana ambata saboda a kwaditar da mutane zuwa ga wannan fi duniya wal akhirah da amfanin ayyukan a duniya da kuma amfanin sa a lahira tare da cewa asalin amfanin sa na lahira ne amma suna da wani amfani a duniya sai ya ambata kamar wanda ya tashi da asuba yayin sallah sannan yayin azkar to Allah subhanahu wataala annabi ya ce wanda yayin sallah asuba a cikin jami'i to za a amintar da shi tsawon wannan rana kaga wannan amfani ne na duniya akwai kuma amfani na lahira da yake da yake jirarsa sannan wanda ya ainihin ya wayi gari ya yi sallah asubahi sannan ya zauna ya yi tasbihi har zuwa rana ta fito shi ma aka ce za a ba shi ladan wanda ya umara za a ba shi kaza za a ba shi kaza duk waɗannan kwaɗaitarwa na amfani na duniya da lahira fa innal kitaba was sunnata mamlu'atun min zalika alqur'ani da sunna suna cike da waɗannan in ka ɗauki littafin al'adabu shari'a na ibn muflih mujalladi uku ne zaka ga duk irin waɗannan in ka ɗauki albayhaqi shu'abul iman mujalladi takwas in ka ɗauki riyadus salihin nan nan kusa ga sunan fadailul a'mali ko ina ga sunan malam ya ci gaba da cewa wa hadha anfa'u fil haqiqati liman istahabba lahu liman istahabba lahu min ar-rahbati bil uqubati ad-dunyawiyya faqat yace wannan kuwa ya fi amfani a asalin hakikar yadda abu yake ya fi amfani ga wanda ake kwadaitar da shi ta hanyar a tsoratar da shi da ukuba a nan duniya wa inna ma yusaru ila al-uqubati dunyawiyya idza zalama al-khalqu bin nukuli an hadhihi tariqa ba a tafiya zuwa ga batun za a yi mawana ukuba ko za a yi mawana hukunci sai idan su halittun sun karkace sun kibin hanyar da ta kamata kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa ولا تجادلوا آل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم kada ku dinga ja'in ja da kiristoci ko yahudawa sai da abin da yake mai kyau sai da abin da ya dace abin alkhairi sannan kuma sai waɗanda suka zama daga cikin sun yi zalunci wato istisna'in ya nuna cewa ba a kula su sai in wato sun zo su ƙarya a cikin addini ko za su kawo wani rudani wali adilin ragabati fi masarihi din to saboda yawan kwadayin addinin musulunci game da maslaha ta addini shuri'atil musabaqatu bil khairi wal ibli wal munadalati bis sihari wal muladatu wal munadalatu bis sihari da haka ce aka shar'anta musabaqa wato yin gasa ta hawa doki ai tseren doki da yin gasa ta hawa raƙumi ai tsere wal munadala bis siham da kuma ainihin wato yin a gasa ta harbi da kibiya wa akhadhi sabqi fiha aka kuma shar'anta karban ju'ili shine abinda za a sanya cewa in wane yana daya a bashi prize kenan da ake sanyawa ko lima fi min at-targhib fi idadil quwwa saboda abinda ke cikin haka na wato tanajin karfi da Allah ya ce wa idulahum masabatun min quwwa to da gaskin hanyoyin tanadin wannan karfin akwai yin training da atisayi da yin fareti da kuma daga ciki sai a sa gasa tsakankanin sojoji da masu yin training a ga waye fi kwarewa don kowa garin kwazan ya kware din nan to sai ya kai ga ya ainihin wato a a fidda iya kwazan shi baiwa shi ta bayyana to da wannan ne malamai suka yi alhakin gasa ta karatun alkur'ani ko karatun wani abu wanda ba alkur'ani ba kamar fikihu ko hadisi a yi yara a sami yara gasa a makaranta ko kacici kacici ko makamantansu ibn qayyim ya faɗi wannan a cikin al-furusiya alajatu da'ima ta fatawa ta saudiya sun ba da fatawa da halassun haka zaka ji mutane a yanzu suna ta rigima akan abin da shafi musabaka suna shiga abin da yafi karfin su tabbas a irin musabakoki da yake akwai abubuwan da ba dole ne su zama daidai ba akwai abubuwan da suke ba daidai bane sun shigo amma dai wannan bai nufin asalin ita abin da ake cewa musabakar karatun alqur'ani bai nufin malamai da suka ba da fatawa da ita a kuskure suke amma ba sun ba da fatawa ne a yi ta yadda ake yanzu yadda aka mai da ita biki da gasa irin ta 'yan duniya kuma ana yin magudi irin na zaɓen dimokuraɗiyya an ce ana ma yin asiri masu karatu suna ba su yi asiri don wani su ya faɗi sannan gasa da bala'in ƙiyaya take shiga tsakankaninsu in wani aka mai danja ɗaya to kowa sauran sana suna fata cewa to Allah ya sa su unsuwa nasu yawo Allah ya sa a mai danja shida saboda nasu ya samu ya wuce to kaga duk wannan ba daidai bane amma asalin gasar dan nufin haɓaka abin nan al'amarin alkur'ani da samar da mahaddata to asali malamai mu ji wannan malamai sun ce babu laifi da kaga wanda ba malami bai kamata shiga wannan magana ba abubuwan da suke ganin da laifi kuma su ma malamai ne wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa hatta qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-sunan har ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda masu as-sunan suka rawaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah haka na Imam al-Baihaqi da Ibn Hibban da sun rawaito ta hadisin sahabi sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sun rawaito shi da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sabaqa illa fi khaffin aw hafirin aw nasl bai halasta ayi gasa sai ga hawa abin da ke da wato khaf yake da kofato au hafirin khaf da hafir duka kofato ne sai dai bambancin su irin dabba hafir shine na na na ainihin wato doki kenan khaf shi kuma shine na na raƙumi au naslin ko kuma tsini wato kibiya to wasu sun kalli zahirin wannan hadisin suka ce to bai yiwa ai ilhaqin wani abu da su wasu malamai kuma suna ganin wannan babi ne na wasa'il babu lifi ayi wallahu ala wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusabbiqu bainal khayli huwa wa khulafa'uhu ar-rashiduna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sa ayi gasan hawa doki kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito hadisin sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa an yi musu gasa hawan doki daga wuri kaza zuwa wuri kaza annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka sannan al-khulafa'ur rashidun su Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in su ma sun yi haka wa yukhrijuna al-asbaqa min baitil mali lil muslisabiqina sannan ana fitar da abinda za a biya a matsayin kudin farashin da mutum yayin na daya da na biyu da na uku kyautar da za a bayar sai a cire daga dukiyar musulmi daga baitul mali ba wai su mutanen su saka nasu ba in sun saka da kansu ya zama caca kenan manan za a yi tseren keke to a samu wanda zai biya kudin price din ba masu tseren su ce to kowa ya aje kudi kaza wanda ya ci ya dauke sauran ba ya ɗauki kuɗaɗen duka to wannan ya zama caca kenan ba a san haka malam ya ci gaba da cewa kazalika ita'ul mu'allafa qulubihim al mu'allafatu qulubuhum haka nan baiwa waɗanda ake tattalin zuciyarsu shi ma daga cikin dukiyar gwamnati za a ɗauka a basu wa qad huwa anna ar-rajula an ruwaito cewa shi mutum kana yuslimu awwalan nahari yakan musulunta da safe ragbatan fi duniya akan samu mutum ya goye musulunta da safe yayi haka ne kawai dan neman duniya dan ganin cewa in ya musulunta za a yi mai goma ta arziki fala yaji'u akhirun nahari illa wal islamu ahabbu ilayhi mimma tala'at alayhi shams kafin yamma sai a wayi gari ya fi son musulunci fiye da duk abinda ke karkashin duniya wannan hadisi ne asali yana cikin sau muslim riwaya Anas dan Malik shine ke bada wannan labarin ma'ana wasu daga cikin wanda suka suka musulunta sa'ad da suka musulunta ba su riga sun shige shi da zuciya daya ba suna da wata manufa amma idan suka shiga suka ga alherin da ke cikin musulunci to shikenan sai su dawo su bi da zuciya daya wakadhalika shar'a fil sharri wal ma'asiyati hasma maddati to kuma yadda kaji an sharanta waɗannan abubuwa za su kwadaitar da mutane zuwa ga abin alkhairi hakanan kuma aka shar'anta ta bangaren sharri da saban Allah abinda zai datse yiwuwar samuwar sharrin wasadda zari'atihi da toshe kafarsa wa daf'a ma yufdi ilayhi da toshe tunkuɗe duk abinda zai ja zuwa ga sharri idan lam yakun fihi maslahatan rajihatan in dai ya zama ba akwai wata maslaha da aka karkata zuwa gare ta ba mislu ma naha anhu nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma ash-shaytan kada wani mutum ya kebance da wata mata daga shi sai ita in yayi haka to na ukun su shedan ne wannan hadisi ya tabbatacce bukhari da muslim su ruwaito shi ta hanyar sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wa qala kuma annabi yace sallallahu alaihi wasallama la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmayni illa wa ma'aha zawjun aw dhu mahramin baya halasta ga wata mace wadda ta yi imani da Allah ta yi imani da lahira ta yi tafiya tsawon kwana biyu tafiya abin da ake da suna tafiya sai tare da mijinta ko wani muharrami uba ko ɗa wanda yake ya balaga kowa ko kani ko makamantansa kaga waɗannan duka guda biyu an hana waɗannan abubuwan ne saboda toshe kafar ɓanna ta yi wa zina ko fasadi ko zargi ko ire-iren waɗannan fanaha anil khalwati bil ajnabiyyati was safari biha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kebancewa da mace ajnaba da yin tafiya da ita li'annahu zari'atun ila shar saboda wannan zari'a ce zuwa ga shari shi yasa yanzu da aka kirin waɗannan dokoki sai shari gashi nan ya yaɗu ko ta ko'ina kuma wannan dokokin ba sa buƙatar sai gwamnati ta saka su kai za ka sa wa kanka wannan dokan kana so ka bi waruya an sha'adi أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر ظاهر ظاهر الوباء فأجلسه خلف داره وقال إنما كانت خطيئة داوود النذر hakanan bai haƙi ya ruwaito a sha'abi amin an ruwaito daga sha'abi ya ba da labari isnadi ne mursali kamar yadda ake ganinsa domin sha'abi ainihin bai riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai akwai isnadi wanda yake cikakke ta hanyar Mujalid ibn Sa'id daga shi Sha'abi din ta hanyar Al-Hasan daga Samura wanda shi ma wannan isnadi ne wanda akwai akwai matsala a cikin shi domin Mujalid ibn Sa'id ba a karbar riwayar sa dan haka zaka ga shi kanshi Ibn Taymiya a cikin a cikin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladi na 15 din sa yake cewa wannan hadisin munkar ne kafin shi kuma ibn salahi rahmatullahi alaihi ya ce hadisi ne la aslalahu haka na limamu zarkashi shi ma ya ce hadisi ne munkari akwai majahilu a cikinsa a cikin tafin shi mai suna tazkiratul mawdu'at haka nan ibn al-jawzi ya rawaito shi a cikin zammul hawa malamai da dama sun tabbatar da hadisi ne mai rauni da aka ce sanda wafdu abdul qais suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama sun kawo mishi ziyara sun sun yi tambayoyi da sauransu ya zama a cikinsu akwai wani yaro matashi wanda yake da kyakkyawar kama sai annabi ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a bayansa kada mutane su ganshi sannan sai annabi ya ce inna ma kanat khati'atu dauda annaba laifin da annabi dawuda ya shine kallon abin da ya haramta gare shi to wannan shine abin da yake munkari a cikin riwaya amma wadancan maganganun sa da asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kallo kallo wanda yake zai zai ja mutun zuwa ga fasadi kamar yadda ma Fadl dan Abbas yana goye a bayan doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kora kuma sa aikin haji sai ga Fadl yana kallon wata kyakkyawar mace sai annabi ya kama fuskar shi sai ya juya da shi haka in ya sake juya annabi ya ƙara juya da shi ya kibarin shekalla yace ga saurayi ne da da budurwa matashiya shedan yana nema ya shiga tsakaninsu wannan fa zamanin annabi na rayu fa akan idan shi kenan ma ana ana ana yana mai da fuska annabi na sake juyawa da fuskar shi na sake juya da fuskar shi to yanzu za ka ce kawai ma akalla babu babu matsala akalla ido da ido akalla a screen akalla a waya akalla a insta ko ina dole a san fitintunu su yawa jama'a وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالمدينة فسمع امرأة تغني بأبيات وتقول فيها وترانا سيدنا عمر بن الخطاب الله يقرا masa yadda ya kasance yana yawo cikin dare shine ma'anan ya'us yana yawo yana rangadi cikin dare kamar yadda ya saba mun karanta a baya baya bacci da dare saboda al'ummarsa in sun kwanta bacci shi kuma sai ya tashi yana da wani almajirinsa kamar bararren bawa yana biye da shi suna yawo gida-gida anguwa lungu-lungu suna leƙawa in yaje ga wata tsohuwa wadda ba ta da 'ya'ya ba ta da jikoki ba ta da dangi sai ya je ya hura mata wuta da kanshi ta jiɗimi ruga da gudu bai tilmari ya ɗauko mata bargo ya ɗauko mata buhun shinkafa buhun taliya ya ɗauko ya kawo da kanshi haka yake in ya gama rayu haka zai musannan ya je sa rubuta sunansa a cikin littafin social welfare a ci gaba da basu sai da Umar haka ya dinga yin wannan abin tsawon shekara goma ko makamanta haka to yana cikin yawo cikin Madina sai ya zo gida sai ya ji wata mata tana waka tana cewa hal min sabilin ila khamrin fa ashribuha am min sabilin ila Nasr ibn Hajjaj tace ina ma zan samu giya in sha saboda hankali na ya gushe in manta damuwan nan ko kuma in samu Nasr dan Hajjaj mai harka da shi tana ambacin suna wani saurayi dan kwalisa da Umar ya ji wannan fafattasha alaihi sai ya ce a bincika mishi wane ne wannan saurayi dan duk saurayin da aka ce ƴan mata suna yawan ambatan shi ko wani mawaki ko wani celebrity to a bincika a ga wani iri ne shi za a ga hala wani kyakkyawan yaro ne mai gashi da hanci da sauransu ko da kowace ta ganshi tana lasha tana lasha a harshe kamar saniya si ta tarihin shi suna suna matsa da hoton shi a cikin wayoyinsu to irin wannan sai a hana su ganin shi shine sai a sai na marisa aka bincika fa waje da ku shaban hasanan sai aka same shi ashe wani saurayi ne santale ne gashi nan fa halaka ra'su sai wani ce to a kama shi a mai aski saboda gashin shi ya ƙara mai kyau da aka mai aski fasda da jamala sai ya ƙara kyau fa nafahu ila albasar sai umar ya ce to ya tashi ya bar garin nan li Allah yaftinan nisa saboda kada mata su fitinu shi ne abin da ya faru da sai na yusuf alaihissalam da mata ɗaya ce ta gan shi hankalinta ya tashi da suna zarginta mai ta ce ta ce to bari ku gan shi falamma ra'ainahu mai allah ya ce akbarnahu wa kulna hasha lillahi ma haza bashara suka ce kai ba ma mutum bane to daga nan tunda shi annabin allah ne shi da kanshi ne mu kanshi mafita yace rabbi sijnu ahabbu ilayya imma yad'una ni ilayhi shi sa bai shiga gidan yari a ɓoye shi a giriyar ya fi mai sauƙi su ma fi musu sauƙi saboda fitina sun ga kyakkyawar saurayin nan da ƙwaya ɗaya ce ke san shi kuma duk matan garin sun bujire shi suke so saboda mata suna da irin wannan tunanin su duk wata ta ga tana son wani ba ruwanta da cewa tana da miji ko an sa mata rana da wani ko kuma wannan ɗin ma babu yadda za a yi ta same shi domin ɗan rawa ne kawai ba take gani a cikin tv ko a gidan wani biki ko ta ji labarin wani a can wani waje saboda yadda mace take kawai ta ji kawai abin da aka faɗa kai shi kawai ya yi mata ita ce kawai tana barke ita shi take so kawai shi kenan ita birkici cewa yake so kawai ta ce hamisu bureka misali ko a dogon ja bayan da ta same shi shi ma bai ma bukatar ta to irin wannan abin da mata suke ba suka fara shi ba da aka sai sai na umar ya ce to a kore shi a kai shi basara basaran ma aka je aka samu mai gida aka ce zauna a gidan ba wai can ma kada ya dinga yawo ana ana ganin matan garin su ma suna ganin shi wannan kisa tana a cikin tafin tabaqat na ibnu sa'id da kuma al-kharaiti a cikin itilalul qulub da isnadi wanda yake kuma tabbatacce dan haka wannan duka hanyoyin saddu zari'a ne a hana wato barna ta kai inda mutane suke warwiya anhu annahu balagahu anna rajulan yajlisu ilayhi sibyan fanaha an mujalasati an ba shi labarin wani mutum da ake zargi cewa yana tara 'yan yara ana zargin shi da cewa dan suluka ne cito a daina barin shi yana tara 'ya'yan mutane a unguwa ba sai an kama shi da abin kararraba to irin wannan aikin ba shine aikin da hizba take jaba amma za ga mutane saboda kin Allah suna jin haushin hizba kuma waɗannan barna idan ba a hana su ba su ne ke ƙara lalata ƙasa idan ana ci gaba da yin barna mutane suna ta saban Allah to shine ƙasa take ƙara lalacewa ta rikice haka gaba ki da jama'a kuma abin da ya kamata wato mutane su gane shine yanzu misali zina ai zina kowa ya sani cewa barna ce ba wanda bai sani ba da wanda yake yi da wanda baya yi da wanda yake jin haushi ma an hana yi duk dai sun san barna ce amma kuma hukuncin ta ba ɗaya bane wani zai yi a ce a kashe shi wani zai yi a ce a mishi bulala to me yasa ba za ka zargi shari'a ba cewa ta bambanta ashe kaga ba kowane laifi ne hukuncin shi ɗaya ba haka kisan kai kisan kai shine laifi mafi girma bayan shirka amma kuma waɗanda suka yi shi hukuncin su ba ɗaya ba kaga shari'a tana da itibarat dinta ina ishara ne zuwa ga abinda yawanci ƴan duniya yanzu suke suna jin haushin hizba musamman a Kano cewa ta kasa hana ƴaƴan sarakuna da ƴaƴan gwamnoni su yi barna amma ta hana ƴaƴan talakawa daga a ra'ayin waɗannan masoya zuciyan ko dai hizba ta hana duka ko kuma ta iya ba ta bari duka ai ai haka jama'a ko ƴaƴanka ne na gidanka a ce wani ya kangare ya fi karfin ka ka kasa hana shi sai kuma ka ce to shikenan tunda kasa hana shi adalci shine ba kowa ya abin da yake so tunda dai wane shi na kasa hana shi ya bi karfi na to sauran ba kawai sai in basu ko kuma sai ayansa hada kai shi ta waye ce ba ba kayan adalci wane yayi abu ka kasa hana shi mu kuma so da kaga muna cin magana ka hana mu shine irin wannan abin da mutane suke faɗa bayan mu a ce ayanka sadin su maka tawaye cewa tunda ba za ka iya hana su su duka barna ba to sai dai ka bar su duka su wato duka a hada a lalace kenan to wannan tunani ne na rashin gaskiya jama'a hizba su hana iya wanda za su hana wanda ya fi ƙarfinsu shi kenan a yi Allah ya isa shi ne kawai yau shari'a ce wanda ya ba su mukamin ka ce su hana shi wanda ko shari'ar da ta ba shi wannan mukamin ta ba shi wani immunity clause ita ma ya fi ƙarfinta gwamna ita kanta shari'ar ta kawo shi kan gwamna ita ma ya fi ƙarfinta ba haka bane yana kuma wata hizba wanda asalinta yan agaji ne kawai jama'a da haka ya kamata mutane su dinga suna da suna sanin abin da za su faɗa wani kawai yana jin haushi ne saboda sun haɗa wani biki za su je su casu su yi baɗala hizba ta zo ta baza wajen to daga nan yake jin haushin ta yake tsine mata albarka yana nan sai ya samu dalili cewa yau kuma dan wane ya zo zai yi wanda ya fi karfin hizba ba hana ba sai ya samu abin faɗi shine fa kawai kaga wannan tsabaragen wahayi ne na shedan to jama'a mu kiyaye wannan dan haka a shari'a ta zo da ire-iren waɗannan hanyoyi na tara barna da hana ta wa hadha li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama nafal mukhannitha alladhi kana yadkhulu ala azwaji sannan kuma ha ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba koran wani dan daudu ya hana shi shiga gidan matansa kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ainihin wato dan daudu shiga cikin gidaje wa amara bi nafi al-mukhannathaini min al-Madina al-mukhannithaini min al-Madina akwai wasu kuma guda uku masu irin wannan dabi'a annabi ya ce to ana su shigowa madina gaba ɗaya ana su shigowa unguwa kenan idan an san wani takadari ko ni shedani dan daudu ko mai sai da wiwi ko mai tara karuwai wata mai tara karuwai da yin iska a gidanta to sai ana sai ana sa unguwa amma jama'a ku duwa gaida muka lalace yanzu da irin wannan mugun tunanin sai mutum ya je ya sa dukiyar shi ya gina gida ya ba yan iska haya yan makaranta ne su yan bariki ne wasu ma masu zuwa daga wani gari ne weekend kawai za su baro garuruwan da suke inda aka san su su zo wani gari su zauna su weekend su yi bada su shi ko yana gantin da dai kuɗi suke bashi shi ba ruwansa ko me za su yi bai san cewa duk abin da suke yana da kamasho ba idan aka tara anguwa aka ce a mishi magana shikenan tunda shine mai kuɗin anguwa sai ya fushi ya ce to taimakon da ke ba a masallaci ma daina bayarwa ba dai ba dai an sa mai ido ba ko kuma ya ce hasada ma ake mishi an ga Allah ya bashi dukiya an ga Allah ya bashi ɗaukaka kaga wannan dukan mummunan tunani ne jama'a ba daidai bane ka gina gida ka bada dama a dinga barna a cikin sa amma da shi silma ko gidan karuwanci ko gidan badala ko duk inda ake wani aikin barna kasancewa kana da kamasho ba daidai bane da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kuru waɗannan mutane daga Madina wa adina an yadkhulu yawmal jumu'ati liyas'alun nasa amma yabta'u nabi annabi ba su dama su daya su shigo madina ranar juma'a kawai don su zo su sai abin da za su yi amfani da shi su koma can riga ko jeji su je su kwana wa nassa ala tibai hadhihi sunna al fuqaha ka shafi'i wa ahmad wa ahmada malaman fiqh sun faɗi wannan wannan ainihin mas'ala cewa lalle sunna ce imamu shafi'i ya faɗi haka haka na al-imamu ahmad ibn hanbal ash-shafi'i a cikin al-ummu cikin juz'i na bakwai yake cewa yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan annahu nafan mukhannif nafa mukhannifin kana nafa mukhannafain kana bil madinati wa yuqal alihi ma haita wa lil akhir mata yace an rawaito da isnadi mursali cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kori wasu ɗan daudu guda biyu daga madina ɗaya sunan shi haitu ɗaya kuma matu wa yadhharu fi ahadihima annahu nafahu ila al-hima ɗayan su an ce ya koma cikin al-hima wato kama a ce dokar daji inda aka ware وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وأمر وحياة أمر وأنه شكت ذيك ذيك فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف aka ce ɗayan da aka kai shi alhima ɗin yana kwana irin ɗakin nan na mai gadi a cikin inda ake aje dabbobin zakka ya sha wahalar duniya to sai ya roƙa a taimaka mishi rayuwa shi kadai kunciya mai yawa sai aka ce to an bashi dama duk ranar juma'a ya shigo awa ɗaya awa biyu ya saye da zai a kasuwa ya sai abin da zai amfani da shi na mako guda ya marma zai koma wa qad ra'aytu ashabana ya'rifuna hadha shafi yace malaman mu sun san wannan wa yaqulu bihi kuma suna bada fatawa da haka hatta la ahfaza an ahadin minhum annahu khalafa fi shafi yace ban san wani malami kwaya da ya saba wannan ba da gaskiyan malaman mu cewa suna bada fatawa da haka malam ya ci gaba da cewa a sama yace wa nassa ala allati bai hadhihi sunnata alfuqaha ka shafi'i wa ahmad wa qalu thabata an nabi sallallahu alaihi wasallama nafiya zani wa nafiya almukhannafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga gare shi ya yana koran mazinaci yana kuma koran dan daudu kaman wancan da muka ji an kore shi zuwa hima da kuma ɗayan zuwa annaqi idan mutun yayi aka mai hukuncin zina aka mai haddin zina daga cikin haddin ana iya a kore shi koren nan ko dai a kulle shi a gidan yari shekara daya ko kuma a hana shi shigowa garin shekara daya har sai mutane sun manta da fuskar shi har mutane sun manta da labarin shi wannan kuma kama an taimake shi ne ma kuma annahu sallallahu alaihi wasallam ala al mukhannathina min ar rijali bayan fa annabi ya tsine ma masu yin shigar mata daga cikin mazaje ɗan daudi kenan wal mutarajjilati min an nisa'i sannan ya tsine ma yar daudi ta mace ita ma mai so ta dinga yin irin abun mata a wannan zamanin yanzu wannan ya yadu a irin abun maza akwai mata 'yan mata 'yan kwalisa da 'yan zamani suna ganin wai su wayewa shine abinda aka kawo musu na feminism wato yaƙi da neman 'yancin mata wanda ƙarya ce kawai ake musu da yaudara da zamar da su daga tafarki madaidaici to ta kai mu ma har zaka ga mata suna saka suturan maza suturan da an tabbatar ya keɓanci maza ne gaba ɗaya misali hula irin wannan ta kai na ƙubi sai ga 'ya mace da ita riga jallabiya kai har babban riga malam malam mu da muke rayuwa cikin kamfas don muna ganin wannan dan kafta ne ko wannan hadis wala haraj zan ta sai shadda lafiyayya ta kai ai mata zubin kafta ne irin wannan tamu ta maza kuma ta soka kawai tana yawo abinta da ƙubi saboda iya shege jama'a ni da na dauka na samarin su ne suke saka aka ciyar da kudin suke dinkawa ba to haba bariga a biki da sauransu wannan shine abin da Annabi ya tsine mawa ya hana mata su dinga shigan maza mu je an kyale musu yanzu wando ya zama na kowa bai da kaiya da mata yanzu game da wando gum kusan ya zama na kowa ne har an fara sabawa ba a ganin da an ga mace da mace da wando kawai a dauka wai shikenan irin yadda muke yara ai ta jibanta ana wurga mata robali da kagago amma yanzu ko ya zama an karba an hakura to yanzu tsaya iyana aiko kowa ya san jalabiya rigar maza ce jama'a kube hulan maza ce to haka dan daudu wanda zai zo yana shigan mata yana daura dan kwali yana sanya majanyi wani hadda hijabi wani hadda nono na ƙarya suke sakawa da soso a kirjin su saka rigar mama kuma yana magana irin ta mata sannan yayi shampo yayi ƙarin gashi duk wannan jama'a badala ce sai ka ce mutanen zamanin annabi ludu wani irin bala'i ne kuma dole al'umma su ga cikin kunci da fitina iri daban-daban gasa ana ta wa'azi ana ta wa'azi kamar ba a yi jama'a Allah ya tsare mu wal mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wato masu kamantakekeniya da maza cikin mata wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijali da kuma mata masu kama da maza duka annabi ya tsine musu sallallahu alaihi wasallam wajalla hadhihi wajalla hadhihi al ahadithi fi sahih daukacin hadisan da suka zo da wannan maganganu suna na a cikin hadisai ingantattu falam yaktafi bil la'anati hatta nafahu to kaga wannan tsino da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam bata isa ba har sai da ya ce to a kore su a garin li'anna fihi madarra ala nisa'i wa ala rijali saboda akwai cutarwa ga maza akwai cutarwa ga mata namiji a dan uwanka yace ya maida kanshi mace kuma ya dinga shiga cikin gidajen matan aure yana hulɗa da su yana ce musu kawayen shi ne yana musu kaba da lale kaga zai dinga hada jiki da su yana nan fa da maza tukuta sa irin ta maza jama'a da ka zai iya yin barnar da ba a tsammanta ba dan zai iya mace ciki zai iya mace fade zai iya yin zanadi zai iya yi sannan kuma zai saka su matan ya cire musu kunya suna hulɗa da shi yanzu suna sakin jiki da maza sannan yana leƙa muku asirin gidaje sannan zai sa ma ƴaƴanku mata da matayenku mugayen tunani dan da daga dan daudu to zaka ga akwai shan shan kwaya da wiwi da shisha zaka ga akwai daduro za su dinga nema ma ƴaƴayenku da matayenku samari a waje ƴan ƴan duniya wanda su dinga harkar banza da su duk inda kaga ƴan daudu akwai waɗannan abubuwan kewaye da su daduro magajiya kwaya sace-sace da dukkanin ababe na la'ana akwai a wajen da kawalanci shine da duk nake so in ce ko kawalanci yau suna sune wato sune masu nema ma mai neman abokan barna sune masu sune agent din su sune yan tsakiya middleman ko mu ce middle woman kenan ko tunda sai su ba maza bane ko middle person zai bi more neutral to waɗannan barnatakun ibn tamiya ya tattauna su a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 15 yayi magana sosai akan su duk waɗannan hanyoyin tara barna ne da musulunci ya kawo fa idza kana fi sibyani man yukhafu fitnatuhu ala rijali aw nisa in ya zama a cikin yara akwai wanda ake jin tsoron fitinar shi ga maza ko mata muni'a waliyuhu min ibhari li ghairi haja sai a hana baban shi ko mai kula da shi ya daina barin shi na shiga cikin mutane in yaro ya zama hatsabibi ya zama kangarare ya zama fitina ko masdarin fitina to ba a hada shi da sauran yara lafiyayyu kar ku dauko shi wani yaro ya kangare kuransa yadda za ku yi da shi sai a ce a wata makaranta mai kyau bari a kai shi in ya je ƙarshe maimakon a gyara shi sai ɓata yaran makaranta ya koya musu rawa da kiɗa ya koya musu luwaɗi ya koya musu sace duk wannan yana faruwa musamman makarantu na kwana in aka zo kata ta tashe sai ka an ce to bari a nan kai yara galibin yaran kangararru ne sun riga sun fanɗare kuma iyaye ke ba su dama su fanɗare tun a gida sai a ɗauka sai a kawo muku makaranta kaza a Kano makaranta kaza a Kaduna ko Zaria ko Lagos kuna nan kuma malaman kuna iya yin ku sai bai bata muku yara da haka dole ku dinga tantancewa za a kawo muku makaranta musamman on transfer galibin su ya kamata a ce suna gidan kangararru ne zai zo koya ma yara shaye shaye zai zo koya ma yara ainihin luwadi ko ko ta koya ma yara ma dugo ko ta koya musu abubuwa iri daban-daban idan kana jin irin wannan labaran jama'a da zaka sha mamaki irin yadda suke hada connection da masu kawo kwayan in a yi wani meeting point wanda tun ana hutu za a lissafa yadda za a yi cewa in ka zo daidai lokaci kaza za ka zo in ka zo ga abin da za ka yi ni kuma zan gani wani za a zo aji mishi wiwi a kan katanga wani a wurgu mishi sim card ko memory card ta bayan ta cikin sokawai duk ana yin wannan fadama a nan albani sami bai ba mu gani ba da yara irin yan bodin din nan wani ya zo da memory cike da waƙoƙi ya ta koya mai rawa a hostel wani ya zo da fina-finan batsa duk kawai bayan an gama cakin ba ana cakin ɗaya bayan ɗaya da kasar lahira amma sun tsallake da wannan abu a cikin ramin tumazagin wando a kama yara suna saka memory card da sim card da kaza da kaza kuma babu abin da ke cikin sai kayan baɗala ta ka duk wanda yake da makarantar kwana ta yara ya san wannan jama'a sai kun yi da ciki musamman 'ya'yan mala'u dinnan da ake kawowa su ba sa ganin kuɗin da wani tsada za su ba kuɗin duk kace amma yaran fa a kangare suke ba idan su ya bude sun fi kwayo kuma malaman dan wani yara an je da shi South Africa an je da shi America an je da shi Egypt kai kuma ma malam baka taba ganin jirgin sama ido da ido ba sai dai a TV kaga ya fika wayo da haka da a dage kawai suke gano duk tilawa da zaka yi wallahi suna ganin ku ne yara ƴan mata su yi muku aljanu na ƙarya guda nawa aljanu na ƙarya babu wani aljani ku ta tilawa har murya ka ta bisa shi ga su malam bari da su ne za su kawo ma'aukan su kawo wani na rasa yadda za yi to za ka duk wannan hanyoyi ne na ainihin wato ɗaukan izina cewa kar a kawo wani ɓatacce a sa shi a cikin mutanen kirki la siyama tabrijuhu wa tajriduhu fil hamamat dan yaro ya zama mai kyan jiki ko mai kyan halitta ko makamanci haka yace kar a dinga fito da shi ana cire mishi kaya ko ana cire mata kaya musamman a wurin alhammamat wurin wanka kusan a zamanin sibin temiya mun faɗa baya akwai shaharar irin waɗannan wurare kafin a zo a fara yin bayuka a gidaje irin da kaga ana yi a Kano ko ina kaga an ce wurin wanka da ba haya suke cewa ko Hausa Kano da ba haya to irin wannan wuraren a garuruwansu na da dimashku duka gidaje babu babu banɗaki sai dai na kasuwa ɗin kuma hammam ɗin kamar simin pool ne wuri ne mafito za a je ana wanka to idan maza sun yi da rana sai mata su yi da daddare ko kuma sanda mata za su yi a killace musu su yi ba a yi a gida to irin wanda yake da wannan matsala to ba a yadda ya zo ya buɗe jikin shi wanda kowa in ya gani sai ya sha'awa wa idarihi majalisar lahuwar agani a hana shi zuwa da shi wuraren wasanni da kaɗe-kaɗe fa inna haza mimma yan bagitta aziru alaihi in bai ma ji ba wannan za a iya mishi hukunci za a iya mishi bulala a kai da shi da baban nashi wa kadhalika man zahara minhu al-fujur yumna'u min tamallukil gilmani wal murdan haka nan wanda aka san shi cewa ta bayyana yana da fajirci an ga alama ba mutumin kirki bane to za a hana shi hulɗa da matasa wal murdan da kuma masu shagiri marasa gemu asibah wanda suke wato yara danyen danyen yara yara wanda suke danyen jini wa yufarraqu bainahuma za a raba tsakankanin su wa illam yuqirra aw yu'mada fi koda bai bai ikirarin cewa yana yin wannan barnar ba ko kuma ba a kama shi ido da ido ba bi fujuri ko da bai nufaci haka ba amma dai ana zargin shi fa inna ma kana maqsuduhu ila daf'il munkar la uqubat la uqubata fa'ilihi wa yuktafa fihi bidilalati hatta ittafaqa al-fuqaha ala annahu law shahida shahidun bihi inda al-hakimi wa kana qad istafada anhu naw'un min anwa'il fusuqi al-qadihati fi shahadati fa innahu la yajuzu qabul shahadati yace fa inna ma kana maqsuduhu ila daf'il munkari la uqubata fa'ilihi fa yuktafa bihi bidalala abinda ya zama ana nufin toshe kafafar naci ba wai ana so a yi laifin ne a yi haddi ba to za a yi hukunci na toshe kafafar nan da zaran an ga wani abu da ke alamta barna alal misali kai ne zaka tuba masu jarabawa don kaga wanda takarda aljihu kafin ya shiga sai ka kwace ta tunda ba so kake yi laifin ka kama shi ba so ake hana yin laifin ko da za a ga wani yaro da aka san wannan ba matar shi bace ya zo ya shiga ta daki dakin da an san dakin samari ne marasa mutunci sai a ce kai eh bude ta fita tafi gidan ubanki ba su ake a kama su suna zina ba a hana zina in yace a to ni ban mata kai ba sai ce mu mun ce ba mu ce ka mata wani abu ba amma ba ma so kai mata shi yasa ba a so a kai kai mata sai a hana kafin ayi yace hatta ittafaqa al-fuqaha ala annahu law shahida shahidin bihi inda al-hakim har ma malamai suka ce idan ma aka samu wani mai shaida ya bada shaida akan haka a wajen alkali wa kana qad istafada anhu naw'un min anwa'il fusuki kuma mutumin da aka bada shaida akan shi fasikanci ya bayyana game da shi alqabiha wanda suke cutar da fi shahadati game da shahadarsa fa innahu la yajuzu qabulu shahadati ba za ka bi shahadarsa ba ma'ana da wani zai je zai bada shaida sai alƙali yana so ya binciki halin shi sai aka ce to ba a dai san shi yana yin wani barna ba amma wata rana ya taɓa wata yarinya alamar ba mutum ya kirki ba ce ya shiga ta ɗaki ‘yan anguwa suka kore ta kaga ai bai yi zinar ba to wannan kaɗai ya sai sa a soki shaidarsa ko a ce wata rana ya taɓa zuwa aka zo da kashi ta faɗi ta fashe da kaleda sai aga yuyi ne a ciki amma ba mu sani ba sha yayi tsinta yayi siyarwa yayi ko ba tashi bace ba mu sani ba to wannan kaɗai ya isa sa a ki karɓar shahadarsa فإنه لا يجوز قبول شهادته بل يجره الجارح عند الحاكم بذلك mai suka zai suke shi da wannan agun alkali bina'an ala istifadati a bisa abin da ya shahara wa illam yarahu koda ba a ganshi na aikata barnar ba faqad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu murra alaihi bi janazatin fa asnau alaiha khairan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dake cikin bukhari da muslim hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda cewa an wuce da wata gawa fa asnau alaiha khairan sai aka ta cewa kai madalla da wannan bawan Allah Allah ya mishi rahama ai mutumin kirki ne kaza kaza sai annabi ya ce wajabat wajabat wannan shaida ta tabbata ta tabbata wa murra alaihi bi janazatin fa asnau alaiha sharran aka sake wuce da ta jana'iza sai mutane suka ce Allah wadar na ka lalace shikenan dai ya mutu an huta ya tafi zuwa ga abin da ya aikata dama kaza kaza kaza albasa bata hada ruwa ba sai annabi ya ce wajabat wajabat wannan mummunan shaida ta tabbata ta tabbata abin da ke sunna maka wannan shine da aka tambayi manzo Allah aka ce fasalu an zalika faqala aka ce me yasa ka faɗa haka sai ce hadhihi aljanazatu athnaytum alaiha khairan wannan kun faɗa alheri akan ta fa qultu sai nace wajabat la aljanna aljanna ta tabbata wa hadhihi aljanazatu athnaytum alaiha sharran wannan kuma faɗi sharri fa qultu sai nace wajabat la annar wuta ya tabbata antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne masu shaida Allah a bayan ƙasa yanzu wannan yana nuni zuwa ga na farko dai wato mutane ba sa fasa faɗan abin da suka sani game da mutum yana rayu ko ya mutu ba za su tausaya mishi don ya mutu suke faɗi ba sannan kuma masu faɗin nan ai ba kowa ne yake da hakikanin shaida ta ganin ida cewa mutumin na ya kata wani laifin ba galibin sa hala wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane amma kuma Allah zai karba saboda ya zama mustafid an gaza an ce ka aiwa na maruwaci ne wanda ke faɗin nan hala ba shi aka wa ruwan nan ba wanda ya game shi ba shi aka mawa ba hala sai an kai wajen mutum biyar sannan aka kai wanda aka maruwa amma ya kai labarin ya bazu har kowa ya ji da wani ya maka wannan kana so ka gane da ya ce ka aiwa na mutum banza ne ce mai taɓa haɗa ka da shi maka rashin to haka dai abokan shi suke faɗa kaga kai ba ka aka amma ka yarda saboda ya ya yaɗa a gari ai wani an ce bai kula ma da iyayen shi kuma wanda yake faɗan ba dan gidansu bane amma abin ya yaɗu to da haka koda kai kana ji a ranka cewa kai ba mutum banza bane idan mutane suka hada kai kai mutum banza ne to kai mutum banza ne a fuskar shari'a ko mun gane domin kowa da ake wannan shaida akan shi zai iya musawa yace shi ba haka bane shi wallahi ba haka bane shi ba fahimce shi bane shi ba rowa yake ba shi ba rashin mutunci yake ba shi ba girman kai yake ba shi ba son shugabanci yake ba shi ba ba mai riya bane in dai mutane suka hada akan yi maka shaida akai to a fuskar shari'a wannan shaida da mutane suka hada za a yi ta babin da kake faɗa ba da za a je ka je kana neman aure sai a zo a ce za a yi bincike a kanka a tafi anguwa ku ko garin ku ma'aikatar ku sai a ce ai an dawo da sakamakon bincike an ce kai kaza ne wata mummuna shaida in ka ba za ka yi musa aiko za ka yi musa to kai idan kai ne baban yarinyar nan nawa baka karba na mutanen da suka yi shaida koko na shi to ala zalika faqis kuka baka ce a to ai dai inkari ko mun gane ba za a shaida ka baka ce to wallahi a ce ai yana da sakin mata misali mukaddara an faɗa haka sai ka zo ka ce eh gaskiya ne na taba sakin wance na kuma saki wance amma an bincika duka ni ne ke da gaskiya ya za su ce a sun mutane su ce ba kai ne ke da gaskiya ba ina fata mun fahimci wannan to wannan shaida tana amfani har a lahira jama'a da haka kai kokari ka zauna da mutane lafiya kai aikin kirki kai aikin nagarta dan shaidar da mutane za su bayar akan ka Allah yana karbanta kar ka yadda inda duk zaka je jama'a ka rayu ana ganin ka matsayin mutum baza ka bayyana a matsayin mutum mara kirki mara sanin darajar mutane mai wasa da addini mai rashin kirki mai rashin kan gado ko wanda bai san ciwon kanshi ba kai daga ka bayyana haka kai kokari ka bayyana a matsayin mutumin kirki wanda ya san mutuncin mutane ya san ya kamata wanda za a bada shi da kirki akan ka ya dai ishe ka misali wannan abin da muka ambata mutane da dama sun rasa aure akan irin wannan shida zaka je kana neman aure ya tana son ka kana son ta ka kai ka aure ta kana da duk abin da ake bukata amma da an zo bincike abokanka da ƴan uwanka da makwabtanka za su ce kai mutumin banza ne wallahi ka ai bai da kirki ai yare na mutane ai matan gidan shi ma hakuri kawai suke da shi shikenan sai sai a hana ka ya zaka ji ciwo idan aka maka wannan zaka ji damuwa ko to wannan duniya ma kenan fa ka dai ji wannan gawa ce amma annabi ya ce mutane ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa duk shaidar da kuma bayar a bayan ƙasa ai Allah yana sanar da abin da ku ba da shaida akan shi Allah kuma ba zai hada bakin ku duka akan wai ku ce bari ku yi ku yi ƙarya ko ku yi son zuciya ko ku yi ainihin wato a a ku haɗin baki ba Allah zai ba ku dama ne ku faɗa abin da kuka sani daga sai a kula insha Allah ba mu ƙarasa zancen ba mun zo darasi na gaba za mu ƙara tattaunawa akan musamman mas'ala game da abin da ya shafi abin da ya fara magana akai hanyoyin kare zina da musulunci ya tanada kaga ya ambatan mana hani game da alkhalwatu bil ajnabiyya hani game da mace ta dinga tafiya ita kadai yanzu mata ba su damu da wannan ba ba abin da ya dame su za su je Kano su je Sokoto su je Ilori wasu ma su hau jirgi su tafi Dubai su tafi China su tafi in ma za su je Umara a ba su mijin biza na ƙarya ga su nan sun cika gari shi sa barna ta yawa jama'a cikin gari gashi nan barna ta yawa babu kuma wanda yake ganin ma haka ba daidai bane wanda ma zai ce ba daidai bane ganin shi ake ba kauye ko bai san ciwon kanshi ba yanzu mata ne ko ina suna yawo ga su nan birjik in kun tuna mun karanta wannan magana a baya cewa matukar fa ana ci gaba da barin mata suna yawo a cikin mutane suna cakuɗe ɗaya ne da ake yi to ba ƙarya ake a hana fasadi ba ƙarya ake bai yiwa mu ce muna son mu bi al'adun turawa a lokaci guda kuma muna so mu maintaining al'adun mu na musulunci bai yiwa bai yiwa a hada nono da miyar kuka a ƙwarya ɗaya a ce za a sha ba zai yiwa kaga dai kan sa abinci ne amma bai yiwa a hada su a wuri guda ba su da compatibility to abinda muke so kenan a lokaci guda muna so mu dinga yi abinda turawa suke mun waye muna sakin jiki muna cakuɗe ɗaya kuma muna so mu maintaining sanity na musulunci ta ƙarya muke wa kanmu abinda zai fara haka shine kamar da Allah yake cewa la talbisul haqqo bil batili taktumul haqqo shi sa gari sai gaskiya take samu matsala in ana haka idan aka hada wato ruwa mai kyau da ruwa mai datti wanne ne zai samu matsala shin za su zama duka masu kyau ne ko ko duka su zama masu datti za su zama duka masu datti ne kaga an cuci ruwa mai kyau kenan to shine abin da yake faruwa da muke gani Allah ya samu dace zamu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh